الحمد لله ولي الصالحين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم في قوة رجب شكرا تدوية كريم للأربعين لله bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka a hakamun jana'i wa bida'uha na babban malami muhammad nasiru bin albani rahimahullahu ta'ala inda za mu daji shafi na tasa'in daidai fakara ta hudu inda ma da yake magana a kan hamlin janaza yadda ake ɗaukan gawa a tafi da ita bayan ko hamlin janaza ce wacce ba uwa yadda ake ɗaukan gawa da yadda ake binta a shari'a ta musulunci to za mu tashi daidai gabar da ma da yake wani abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi to dai shi hadithun akhar daga gare shi a gona hadisi daban fi fadli shuhudin janaza wanda yake magana akan falalar halaltar janaza kale yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da annabi Allah tabbata a gare shi ya ce man asbaha minkum al-yawma sa'iman wane ne a cikin ku yau yawa yi gari yana azumi annabi ya tambayi sahabbai qala abubakar ana sai na abubakar ya ce gari sai annabi qala sai annabi ya kuma cewa man adami kuma yawman mariba waye a cikin ku yaje gai da mara lafiya yau qala abubakar ana sai na abubakar ya ce gari qala sai ya ce man shahida minkum yawman zinazatan wane ne a cikin ku yau din nan ya je halatta jana'iza ya raka gawa qala abubakar ana sai na abubakar yace gani qala man al'amal yawma miskina annabi alaihi salatu wasallam yace waye a yau din nan yace yadda miskini qala abubakar ana sai na abubakar yace gani qala sallallahu alaihi wasallam manzo kira da aminta Allah tabbata gare shi yace masjama'at hadhihi al-qisas wannan ta'adodin halayen nan guda hudu ba za su taba haduwa ba su yi rantuni dangane da wani bawan Allah wato fi yawmin a wani yini a yin ɗaya kai wannan abubuwan guda hudu duka daga wayewar gari zuwa faduwar rana daga kullowar rana zuwa faduwar da kai waɗannan abubuwa hudu to babu wanda zai haɗa waɗannan abubuwa hudu illa da salar janna ba sai ya shiga aljanna to kaga wannan hadisin wato darasin da zamu fara koya akai shine zamu koyi cewa ba laifi bane in ana koyarwa ka tambaya an kawo wata lutufa ko wata fa'ida a ce waye yayi dan ka ce kai ba riya ba tunda tambaya akai to dan a bada misali a ce waye yayi kaza dan ka ce kai baya zama riya sannan kuma mutum zai iya kokari ya bibiya wannan abubuwan da aka kawo gaba daya mutum ya yi kokari ya ga ya kwatanta sau da yawa ana samun yin su da azumi azumin ramadana ga wanda ya sa a ransa zai iya kewaye wayan abubuwan haka wanda ya saba azumin litinin alhani in ya dauke su gaba ɗaya zai ga zai iya babban abin da yake da wahala a ciki shine yin mutuwar shine mai wahala don wasu za ga wani wani kawai ce sai ya rika sauraron rediyo shi kuma sai ya ji ina aka yi mutuwa to ko ba dan yi ba na baba dan yi cika wannan sai ya ji domin ai neman lada zai sai ya ji ranar ya tashi da azumin nafila alamis ko litinin kaga wanda Allah ya sa ya tashi da azumi ran da Mala Abdullahi Jihadi ya rasu alamis ce kaga yana da azumi azumin sa guda ya dawo zai je ne mara lafiya ya je duba sannan ya samu yan naira ashirin sun ko hamsin ko ɗari abin da Allah ya hore mai ya ciyar da talaka ya haɗa duk hudun irin wayannan abubuwan bibiyar da ake domin amfanin irin waɗannan shi ne baka san me Allah zai karba ya yaje ma saboda shi ba shi sa duk abin da ya zo da alkhairi yi kokari ka ga kai wanda kaga yana jin cewa ai yana kaza shi ba sai yayi kaza wato ji dan ya warke mun hannu aka ya gama da shi ya gama mai hutuba ya yaudare shi a cikin abubuwan a kana da hu muslim bi sahihi muslim ya wutar a sahih nada mujalladi na gujabi na 92 da kuma mujalladi na bakwai shafi na ɗari da goma wal bukhari fi al adab al mufrad aka bukhari ya ga a cikin al adab al mufrad yana nan na ambani ko fasar adab al mufrad shine yadda za ka rayu kai kadai ya za ka iya rayuwa kai kadai me ne gaban da za ka dauka wajen rayuwa kai kadai da za ka mu'amalanci iyayenka mutanen unguwa makota haka shine cikin adab al mufrad safa wato shafi nan da saba'in da biyar matsala ta arba'in da shida wa hada al-fadl fi ittiba'i al-janahi ma da yake wannan falalan dangane da bungawa inda ma huwa lil rijali dun nisa amma ku sani cewa an kawo shi ne ya shafi maza kawai banda mata linahi nabi sallallahu alaihi wasallam la bunna an ittiba'i saboda annabi ya hana mata bun rakagawa idan za a tafi yanzu a wani lokacin inda da su za a je rike ga mutane ba ce yadda in an zo fito da gawa za ga sun rude gidan kamar ana biki ko ana kuwa to inda su za a je za a samu matsala annaba alaihi salatu wasalam sai ya hana su gurgawa saboda suna da rauni mai yawa wata a hanya za ga za ta riga burgimar da suke a cikin gida ita za ta yi a waje da akwai masu wannan liya haɗin har yanzu kukan rai to sai yake wa huwa na hayu tanzihi wannan yare ne da yan halabiya da shafi'iya suna yawan amfani da shi na hayu tanzihi hali ne amma wanda bai da karfi wato karfi sosai shine na hayu tanzihi misali inda za ka bar wannan zai da ya ji wanda ba za ka yanke abin cewa wato haramci ne kai da yawa saboda su a yaran magabata a baya sun suka ce abu makaruni to suna nufin haramu me dalilin sun ga koma cikin suratu suratul isra da Allah madaukakin sarki ya ta bayani wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana akai ta bayani وحدوا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا to sai ƙara ta da ayar ƙarfi kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha kullu zalika kana ce wala taqrabu zina wala taqrabu mal al-yatimi wala taqrabul fawahisha haka ne aka da lissafo abubuwa goma sha gaba ɗaya sai Allah ya Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha in ji kace zina makruhi ce to shine wannan yaran ne eh makruhi bi ma'ana haramun to da suka zo nan sai a ga ba ba makruhi ta haramun ba karahiyatu tanzihi karahiyatu tanzihi inda bai ba rabu da wajen da yake bada inda za ka bari shi yafi amma in kai to ba kai yi haramun ba shi ne wannan hayin hannun to ya kara a gaba yake bakar kalat ummu adiya radiyallahu anha ummu adiya Allah ya kara mata yadda take kunnanun ha mun kasance ana hana mu fi ruwayatin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya tace annabi ya hana mu an tiba'il janayi a wuta bungawa su mata kaga wannan shi yake nuna ashe ba kai kake zuwa kai tafsirin komai ba sai magabata sun gaya ba don wannan shi zai nuna ma cewa in ba ka kowa gurin magabata wato za ka yi ta'adi to sai ce walam ya azima alaina amma bai zafafa a kanmu ba bai tsananta mana ba halin wato cewa da dai hakan aiko mutum a gidansa wani lokacin zaga idan mai ɗakin ta matsa ma za ta unguwa za ga idan akwai yanayin halin da yake don akwai abin da za ka ga in zan samu ne baya so a ji amma kuma zai ba da kuɗin mota haka ne za ta ji amma kuma ji ba haka ya fito guda ya fito ta zauna in baya so a je gaba ɗaya ne ce ba za a kuma ba kuɗin mota shine wannan wato hadin na kace ne amma karahiyar da tanziyo kuma zai ba da kuɗin mota yake ni dai gaskiya da kaza kaza ne tunda ka ba da kuɗin mota ka ce amma wanda yake ba da kuɗin mota yake ba za ki ba wata kila waya ba aka ya kashe to wannan da gaskiya yake ba za a ba amma wanda ya turo da kuɗin mota ba a wannan halin naka za ki ka bayar in kin ga dama ki je kin ga dama ki zauna to shine yake ga mana malami yake to bukari ya fitar a mujallabi na daya shafi na 328 zuwa shafi na 329 kuma mujallabi na uku shafi na 162 imam muslim a mujallabi na uku shafi na 47 wasiyaqu lahu shi ya koro hadisi shi muslim wa abu dawuda abu dawud kuma mujallabi na biyu shafi na 63 ibnu majah mujalladi na daya shafi na ɗari hudu da tamanin da bakwai imamu ahmad a musnad nasa mujalladi na shida shafi na ɗari hudu da takwas da kuma shafi na ɗari hudu da tara wakan lalbai haƙi haka ne imamu lalbai haƙi mujalladi na hudu shafi na saba'in da bakwai al-ismaili a cikin littafin sa al-mustakhraj shi kuma wal ruwayatul ukhra lahu to ɗaya ruwayan mata ce وهي رواية للبخاري تعليقا رواية تيجا إمام البخاري تعليقا إذا طالبا حديثي إذا كتير بخاري يقاو أبيتي تعليقا هو معلق لأجل لا لا لا فيه نظر إذا بخاري يقاو يتي يتي وتعلقه البخاري a akwai yaran da nake so misali da aka ce a wa ma uzifa lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqdu'u ka san me ba ra'ayi kai dai me yasa aka ce wa hadisi wa hadisi yawa wa mursalun minhu sahabi zakar me yasa hadisi ya zama mursal kawai tambayar da nake eh har zuwa a malam malam bidiyo ya ka samu galani wa mursalun minhu sahabi saqat me yasa aka ce man mursal in kida yi nawa sahabi ko saboda babu sahabi kawai tabi ya ce kamar ni ne yanzu kawai ce ma shi dan godiyo ya ce mu ni kawai ya ga ya mu shi ni dan godiyo ka fahimta kawai domin mu sahabi sakat kawai tabi ya ce annabi ya ce waye ga yawa shi shi ne ga annabi alaihi salatu wasalam ba kwata kwata to shi ma hadisi mu'allaq shine wanda bukari ya ce malamin a isnadin zan yi isnadi yanzu in ce haddathani dr abdul qadir isma'il ka gane to kawai sai na tsire shi sai na gaba kan da ta ahmad biyu ke kai tsaye misali ko kuma a'a shi da ta abu tsari Ismail ya ji daga ko Profesa Ahmad Mutala duk sun ji daga wani sun ji da ta abu tsari Ismail ya ji karatu daga Usaimin kawai sun ce haddasa ne Usaimin mala abu tsari Ismail na gani ni ban ga Usaimin ba shi kuma ya ganshi ya ga tankidi misali ya koyar da su karatu kawai sai na tsallake na ce tankidi ya gaya mu in tsallake malami na da kan malamin sa ka gane ina hadisi mu'allaq to sai yake alaikum salam dawa shine ayyar da kaga muka yi to kaga shine karatun da muka yi cewa hali ne wanda yake hali wanda yake ba mai zafi ba saboda wata illa da aka gani ne a ƙasar gashi mun fara faɗa mu yanzu ma zan ba su wudu wata ran da yawa wasu je sun fito sai an rika ɗiban za a samu matsaloli sosai yawa to sai yace wala yajuzu an tutta ba al jana'iz matsala ta 47 baya halatta a bibi gawa bima yukhalifu shari'a ga wani kuri mai mahimmanci da abin da ya saba wa shari'a wa qad ja'a an-nass fiha ala amrayn to nafi ya zo akan wannan akan al'amura guda biyu na farko raf'u sauti bil buka daga murya yayin kuka mutum ya rika ihu yayin da aka yi man mutuwa yana daga murya wannan haramun ne wa tiba'uha bil baqul da bin gawar da turaren wuta in kana bibiya za ka zo wani wuraren su ne ba sani ba ko shi ne ya gano da jittan ne amma wajen sun misira duwaye za ka akwai wuraren da duk wani abubuwa da za a gaya ba da bid'a sai ga su ne to kiraren wuta ake kunna a rika bunga wata ita duka an rurrike haka gefe da gefe an taure ita saboda annabi ya ce la tuttabarul janazatu bi sautin kar ku bugawa da sauti da da da sauti da murya ana kuka sauti ko me ko ba kuka bane ko alaran mun ya ka tara kan da mutuna tilawa tarewa kenan wala narin ko wuta a ɗauko ta abu dawud ya fitar a mujalladi na biyu shafi na 64 imamu ahmad a mujalladi na biyu shafi na 427 da 528 da 532 daga hadisi abu huraira wa fi sanadihi man lam yusamma wani hadisi kenan a isnadin akwai wanda ba a ambaci sunansa ba wani hadisi kiran a ba shi bane eh mubham wa mubhamun ma fi irawi dalilsa to sai yace um lakinnahu yatakawwa bi shawahidihi al-marfu'a sai dai yana karfafuwa da shedinsa waɗanda suke marfu'a wanda aka dangana su zuwa ga annabi saboda haka wani da ya zo mutum biyar ne suka yi magana amma wani ana da shakku akan magana sai sauran hudu kuma duk magana su ta inganta sai a ce to maganganun wa'ancin sun karfafu na wannan ba don ta haka aka ɗauka ba saboda ta zo a ko wanda za ku kai yanzu a mutane za ku ba a ɗauka a ta abokai za ga wani wani ne ba da Allah rabu da shi sai ka ji ana da Allah rabu da shi saboda an san kawai mutum ne wanda ne ya zauna sai ya yi kwai sai dai ya ce ba Allah ɗaya ne kawai dole wanda za ka yadda to sai ce wa ba'du al-athar al-mawqufa da wasu al-athar maganganun tabi'ai da sahabbai su ake cewa athar waɗanda su kuma mawqufa wannan suka tsaya kan sahabban amma shawahid shaidun ko bara ku ji su فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى an karbo daga jami'in da abdullahi allah ya kara musu yadda ya ce annahu na ha an yati ba'al mayyit sautin aw naru annabi alaihi salatu wasalam ya yi hari a wuta cewa wato a raka gawa da sauti ko wuta a kunna tararen wuta ko kuma garwashi ana bin gawar da ita tsalin haidari haidari ya faɗa a cikin littafin sa mujalladi na hukumar jami'in ashirin da tara rawawa abu ya alawa bihi man la zikra lahu a cikin akwai wanda ba ambace shi shi ba wanda sai nace huwa fi musnad abi ala yace amma duk da haka yana cikin musnad da abu ya ala hadisi mai lamba ta 2627 wa fi abdullah bin al-muharrar cikin akwai abdullah bin muharrar shi kuma huwa munkarul hadisi shi kuma mutum ne wanda yake in yi magana ba a yarda da ita sai dai ya ce ba Allah ɗaya ne wa yadhhabu annahu ta'arrafa 'ala al-haythami falam ya'rifu yana fitowa ƙararar cewa lallai ya canja ya canja wa haifari isnadin balam ya arifu bai canja ba wa nabi na umar kala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tuttaba annabi alaihi salatu wasallam yayi hani an tuttaba janazatun ma'aha ranna annabi yayi hani a raka gawa a tare da ita akwai rannatun sauti a idan wai ka tana ƙara yanzu a larabci ne yake cewa a ba sauti ba idan waya tana ƙara yanzu za a gaya mutum a larabci ko za a gaya ce masa ake jawaluka turan ne tana rinji kenan ko tana ƙara to la'alla ƙara kenan irin na rington ƙara sauti samun kawai ibnu maja ya fitar a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da saba'in da tara zuwa da tamanin ahmad ya fitar a hadisi mai lamba ta dubu biyar da ɗari shida da sittin da takwas min ɗari kan ta hanya biyu an mujahidin an daga mujahid daga gare shi har yau wa huwa hasanun bi majmu'i ɗari kan ya inganta ta hanyoyi duka biyu wa da bi musa bin nahai da an karbo daga abdullahi dan qais abdullahi abu musa al-ajani bin nahai al-ittiba'i al-mayyit bi midwan dan ga da hadisin da yake hani a wuta bin gawa bi mijmarin da garwashi jamra aiki ne garwashi to bi mijmarin da garwashi wuta gefen wuta wa qad taqaddama lafzuhu bil mas'ala labazin wannan hadisin ya gabata a matsala ta shari'a a bakara take layi na ba shafi na ja bakwai wa amma da asar su kuma ganganin tabi'ai da sahabbai ba da amru bin al-as annahu qala fi wasiyati to amru dan as ya bada a wasiyar da bai ke cewa fa idza ana mitu haka ake yi da in ka san cewa wato wato cikin dangin da kake mutane ne masu saba wa Allah su kai da bidiyoyi in ka tashi mutuwa ya kamata ko kafin ka mutu ma ka ce kai in ka mutu ba kar ai ba kaza ka ba da wasiya in suka yi ba Allah ba zai kama ka ba amma wallahi in ka san ana yi ka bari aka kai shiru wataƙila ma ana yi zuwa kake kana rarrashin mutane ko ana yi da kai in aka yi ma sai Allah ya tambaye ka to amru da ba cewa fa idza mitu fala tashabni la ihadi inda mutu kar wata mai kukan mutuwa mai kukan kera kar ta soma zuwa inda nake domin a baya za ga zo haya yake dauko mutum haya dauko shi a biya shi iya kukan shi iya kudin ka iya kukan da za a yi jahiliya ta farko ga shi tun yana gaya mana wani da zai mutu yace matarsa idza mitu wa bikini bi ma ana ahlu wa shaqi alayhi yanzu ba ya umma ma'abadi idan na mutu wa bikini idan shi kamun kuka matarsa yake gaya sannan ki yi a gari gari ya ke umu ba ba shi wasiya yi saboda iya kukan da aka yi ba iya gatan ka kenan iya kukan da aka yi ba iya gatan da kake ne to sai amru dan az sakataren annabi sallallahu alaihi wasallam sakatare mahaifin abdullahi da amru dan az yace in namiji kan akan wata mai kuka mai kukan kera ta zo min gida kaga yana ga yayansa ba zuwa su ga yi su ba da ba to ya ga ya mutu sannan wala daru ko a kunna wuta a bini abu gawata da ita kar ku zo ba musulmi ya fitar a mujallaji na ɗaya shafi na saba'in da takwas ahmad a mujallaji na hudu shafi na ɗari da tasa'in da tara ana bi hurairu annahu qala hina hadara al-maut kunji abu hurairu ma lokacin da mutuwa ta zo masa sai ce la tadribu alayya busanan to kar wanda ya sake yi zo mun rumba su za ga mutum ya mutu ai za ga akwai wasu makawartun da za ka je ga gani zai ga kawai yadda ka san ɗaki eh bayan an yi tayis akwai kawarin da na gani a makawartun mu da cikin gani wallahi har da tayis da fanka a ciki har da fanka a ciki Allah an kawata ɗakin yadda ka san ɗakin kwanciya kabarin haka aka yi masa to sai ce kada a zo a yi wannan abin da ake a sa karafa a rufe sama kar ku so ba yake kala so mai ba a kaga irin wannan kada ko iyawo zuna ta dan gojiyo malamin da yake cikin gida ka bibiye ta da kyau ka karanta ka ji shi ba malamin dan gojiyo cewa kewaye makabarta ma ba ma gini ba yace ka kewaye ta ba yace ka yi bid'a yace ka yi abin da annabi bai sa ka ba yace domin in kuka yi haka za ku ba ɗan fagi da marayi da ɗan kwaya mafaka kuma haka ne ko ba haka bane haka ma da dago biyu a hiya usunna wa ikmal bid'a yace kuna yin wannan kun ba su mafaka barayi da marasa gaskiya da kaza da kaza yace to mafaka za ku to bara mu je zuwa mala yace to wa fi riwayatin dinarin a wata riwaya ce wai alaka wala tatba'uni dinarin ba dinimar ba duk ma'anar su daya rawa ahmad wa ghayruhu bi sanadin sahihin Ahmad ya fitar da wani da sanadi mai kyau kama ya aji kama ya aji ba da matsalati kamar yadda wato zai zo bayan matsala ta alhadisu sani hadisi na biyu alaikum salam a ƙauye na wanda mutum na gargajiya wanda za su haska hanya ai wanda kago ya shiga babun larura haska hanya za a yi a gani to kilai ko wani abu da yake ko waya ko abin da yake ba da wannan ka gane shi wancan ban ka lura ga shi an ga ma cewa garwai shi ke kunna ba ko da rana kai ko da karfin sha biyar rana aka mutum ya mutu za a tsaraka shi sai an ɗebo wannan garwai shi muke magana na? Daɗe ne, daɗe ne, ai ka an gaya ma, ƙumba ita ma ba rufa ake yi ba, daɗe ne. Duk abin da zai ka an ɗau sunan wannan, kano zai waye ga duk zai shiga. Ka gane? Malam Abdulmuhsin Abdulrazak yana da wani gari risala ce yana da kyau karanta banda shi kuma wa zan ke tunowa wanda suka yi bayani akan dangane da abin da ya shafi kabarin annaba a isa shi wancan ka nemi fadlul madina a karanta shi ko kuma matsalolin da suka yi bayani a kowane tsawon da tara ramar da sunanta da nake so tuno ka karanta wannan ka samu wato gamsuwa sosai dangane da abin da ya shafi kabarin annabi alaihi salatu wasalam hukuncin sa akwai abubuwan da da yawa sun ke banci wannan kabarin saboda wasu larura labarin kowane irin kabari wataƙila akwai gabar da za mu zo na samo risalar sai mu karanta wannan matsalar za mu tsama kafin mu gama littafin ka gane saboda haka ba komai idan annabi alaihi salatu wasalam ya yi hani akan abu ana nan akan hana shi kenan kawai sai mutum ya zo ya ce ma ai mun ja faɗa a baya akwai kususiya ta annabi alaihi salatu wasalam abubuwan da shi kadai wannan annabin ya shafa sai kawai mutum ya zo yanzu kawai ya ya ce shi ma mata goma zai aura ko ishirin a ba shi da wannan hurumin domin ba nasa ba ne ko na kai magana ka ce annabi ba ya auri tara ko goma ko sha ɗaya ba hurumin musulmai me yasa saboda ya hana har lokacin da gailan ya musulunta ya ce matansa goma annabi ya ce sai ka kasa kyau shida ya ce ya zai yi to yace sai kuka kuri'a shi kenan kawai ba uwar gida da ne gudda da ne gudda bai je kuri'a duk sauran a sallame su saboda ne saboda musulunci bai da haka ba to wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi da kyau cewa to na matsala ta arba'in da takwas wa yalhaqu bi dhalika rafa'u sauti to ga wata mai wahala shi a ana riskar da daga murya wato bin zikiri ta hanyar yin zikiri zikirin nan ko tun daga kan qur'ani har zuwa istighfari ana riskar da shi tun da kan ga Qur'ani yayi ne zikiri na farko wasu za ka ga alaran momi ne tammai in gwani ya mutu sai a raka shi ana tilawa ko a gaba ɗaya ko wannan ya ja wannan ya samu ba abin da zaka ga ba zaka ga yiwan kana duniya sai a bishi ana tilawa in kuma zakirin ne sai a bishi ana zikiri ko yawa idan ma da dinda la ilimi ji ba haka za a yi haka kowa abin da ya shahara da ji da ji ba a bi ana yi dole ne ma wannan ma daga wato murya yayin zikiri amaman jinaza a gaban jana'iza sai ce shi ma ya shiga me yasa li annahu bid'atun domin bid'a ne wa li qawli kayf bin ubbad saboda magana kayf dan ubbad da muka wuce a baya saboda haka bai halarta ba me yasa kara ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a sawti inda jana'iza sabon annabi sun kasance suna kyamar daga murya a gaban jana'iza ba daga murya ba da hira ba ba ma da wani abu ba don za a go sun suna ta hira za mu zo mu ji nan gaba domin za a gaya ma hikimar da yasa ake so kai shiru lokacin da za a raka gawa amma wasu za ga kawai suna ta fi ta yanzu har wani abu goma waya rika ah, buhu biyar na jakwa ta fa kaza kaza kaza a kaza wani a cikin makabartar za ka gani ai duk za ka gani abubuwa kala kala to sai yake akhrajahu al-bayhaqi bayhaqi ya fitar a mujalladi na hudu tabi na 70 wa ibn al-mubarak fi zuhud ibn al-mubarak yana da littafi a zuhud ko imam malik ba yana da shi imam ahmad bin hanbal yana da kitabul zuhud yana nan mujalladi ne wanda za a koya ma wato gudun duniya wa abu nu'aym abu nu'aym a cikin ilayatul awliya ne mujalladi na tara tabi na 78 bi sanadin rijaluhu thiqat da sanadin da rijal dan sa duk ingantattu ne wato amintattu ne wani annabi tashabbuhan bin nasara ku ji dalili saboda yin haka kamanceceniya ne da kiristoci fa innahum yarfa'una aswatahum bi shay'in domin suna daga muryoyin su da wani abu min anadini na daga bible injilar da take cikin ko kuma gospel bible din da yake gurin zai su dauko wasu waƙoƙi ko wasu ba su rika da wa azkarin da wasu zikira zikiran su ma tamtihi ta da jan murya tamtihi shine yadda ma ka ce ka za ka sauti a ja abu jan banda an gane ko wata la'ini da kuma yin at-tal'in a tajwidi haka cewa ba lahadu shine saboda tsabar dan abun ba sai kai kuskure ko ya zama dalilin ko kafir shine tanjimin da aka hara kun san tanjimi kala biyu ne wanda ya karanta tajwidi ya zan wannan malamai sun kawo tanjimin da aka hara wanda zai mutum zai zo garin jan murya da ɗauke numfashi har ya fita daga abin da ake so a faɗa shine tanjimi ko kuma wanda zai zo ba tajwidi zai wuce kuma gargajiya zai yi amma sai ƙara abin da babu yi misali wa ruhiya ina ya fita babu shi ma tanjimi ne ko kuma ikra bi sima rabbikal ladhi halaka ba fa kalak ba halaka to kaka ce masara zaka ji ta alimi Allah ya ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq yi karanta da sunan ubangiji ka wanda ya halitta ka wanda ya halitta wanda ya halitta to sai ka ce ikra bismi rabbika alladhi halaq karanta da sunan ubangijin da ya aski wannan ba ta abi wani aski ba baba to kaga dole sai an je ai shine tarhi garin kakale mutum ya je gona abu ya wuce gona da shi to shine malai ya gaya mana wannan yake so sannan wata hadin ko kaga yana yin murya irin kaman tausayi ne kun san alhaznu ai akwai addu'ar huznu akwai hammu akwai gammu akwai karbu ko wanne ne babba alkarbu ne babba daga daga alhammu sai alhuzunu la daga alhuzunu sai daga alhammu sai alhuzunu sai algammu sai alkarbu me alhammu na damuwa ko haka shi ne damuwa sannan alhuzunu shi kuma wato takaici bakin cikin da ya wuce shine al-huzn al-gham kuma kunci kunci mutum yana cikin sa kullun dan jini al-karb kuma shine bakin cikin ya wuce kunci wannan shine babba gama dai al-karb duk wani irin damuwa abin da zai iya zuwa ya sa mutum ya samu hata ta ba ko ya mutu ko ya samu sirra ko wani abu shine al-karb shi za na addu'a da annabi ya gaya ba in ka dauke ta ko a wace kake yayi din da ita ce ta babban gaba dai annabi ya faɗa la ilaha illa allah al-azim al-halim la ilaha illa allah rabbul arshil azim ko kaga wannan ka danta da ma'anar da za Allah ya kire ma da mu amma ka faɗa da tadabburi in dai kawai wuri ne za ka wallahi wata damuwa za ka kuma shiga dan kirgawa kake amma idan bin tadabbur za ka faɗa kana hararo girman Allah zai ɗauke ma damuwa. Fada Ibn Qayyim ya bambance ma'anonin da a cikin littafin da al-jawabul kafi. Al-jawabul kafi ko to to a ciki ya ya bambam to shi ne abin da malai yake gaya mana anan yake cewa to yin wannan at-tahdim mutum ya rika yi za ga akwai muni ai ko wani ne ya tashi bara yanzu in ya shigo masallaci za ga muryar da zai amfani da ita yawwa irin wannan yanayin za ga wani yana za ga waje musamman mata wani yana sauraron wata murya ana waka ko yara sai ga yana hawaye har wasu manyan a mazarin da ke dan yi musu fitsari a ka kaga wai ana waka indiya yana kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya zai sai ce wa an gama karanta Qur'ani ba daga farkon azumi har karshe bai kuka ba amma wata jajaja ta zo tana waka kuma yana kuka to sai ce wa asbaha min dalika abin da yafi haka kowanne muni a ciki shine ma da yake yo taji'uha bil azmi bin gawar bil azmi da kayan kiɗa alal adatil musiqiya da wato ko waƙoƙi kace al'azbu waƙoƙi sannan alal adatil musiqiya da aloli shine kayayyakin kiɗa na music domin shi ba balarabi musiqa yake kiransa al-musiqa malam yusuf al-qabdawi yana da littafi hukumul gida wal musiqa hukuncin waka da music yana da littafi ne mai kyau wanda tarihu ala fi tsara ina ji kamar wannan ne in ban manta ba mala albani ne littafi tarihu ala fi tsara haramcin kayan kiɗa shi kuma albani ko shi nasa ne na manta wanda ya bara a shi kuma a tsarzawi ya yi hukumar gina wal musika al-musiqa shine music ai na gwada gidajen rediyon da ake sa zuwa musiqa suke cewa ko na gidan rediyo akwai wani gidan rediyo da za ka duk bayan ko a weekend ana yin wannan za a kasa ko kiɗa kala kala mutane su rika kira wai suna cewa sun sadaukar da waka kaza a samu da kaza ga wani yawwa to dai mala ya ci gaba da gaya mana anan bai gama ba sai ya ce to amamaha a gaban gawar za ga an tuwo da wannan kayan kiɗan hazinan azban ana wannan waƙoƙin hazinan cikin damuwa kama yi fa'alu fi ba'din biladil islamiyya abin ta kai kamar yadda ake aiwatarwa a wasu sasanni na wasu garuruwa na musulunci ta kalilan lil kuffar saboda koyi da kafirai kawai koyi ne da su ka je inda kasashen abokan zaman mu da suke a garuruwan south south ko south west ka je wani garin ni wallahi san da muke sabis ko wata mata aikin da na ga ya wani ko wata tabaru za ka zuwa ne ka gyara amma wallahi duk wata ran da na zo wucewa na ga ana biki duk an yi anko kuɗin da aka yi a gurin nan ya fi ni dai a iya wannan lokacin 2010 ya fi miliyan ɗaya na biki kawai sai wani muna yi da wani zai mu aya nan kina ai za ka sha mamaki yadda za a mutum zai tara kuɗi kawai wai mijinta bikin ranar binne mijinta ne wannan bikin a to saboda haka to sai yake kawai taqlidan kawai koyi da kafirai wallahu musta'an malai ce Allah masa a gurin Allah muke neman taimako qala nawawi mala albani yace karka dauka wai ni dan zamani ne na ba duniya nan jina ko ina nan na ji kaza ina duniya yake ka dauka iya ra'ayi na ne imamu nawawi ne al-azkar babban malami yace rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin al-azkar shafi na 203 yace ka sani cewa wa alam anna sawaba ka sani cewa abin da yake dindi wal mukhtar kuma abin dabi wa ma kana alaihi salafu da abin da magabata suke akai radiyallahu anhu Allah baka wucin zargi ya yarda da su kaga yana nufin sahabbai abinda sahabbai suke akai sai yace as-sukutu bi halin sayyi ma'al janaza ayi shiru yayin da ake kai gawa kowa ya zo ba a yadda ka karanta qur'ani ba ma shine abin da yake a gurin magabata a'a ingilawa kake ji ka kai so bai dan kabi ko ta Abdullahi dan Mas'ud da annabi yace duk wanda yake so ya koyi Qur'anin da ijaza ya waje yace da gurin su su ba taba jin suna tilawa za a kai gawa ba eh Abdullahi dan Mas'ud Salim Maula Abi Huzaiba Mu'adh bin Jabal duka wannan annabi ya yi cewa dangaran ne alaran mumun gaske wani ai ga tilawa ga tafsiri duk sun san ma'anar da yake da a malaman makka yan maka ba ka da sama da ibnu mas'ud yaman ba ka da sama da abdullahi abu musa lashari haka ko idan ka koma za ko wani da kowa da inda ya fi idan aka ji wannan bangaren an sallama masa amma ba a taɓa ji sun yi ba to shine ma da ya ci gaba da gaya mana yake so fala yurfa'u sautun bi qira'ati ba a daga wayya ta hanyar karatu wala zikirin ko ambatan Allah ba hana gaban zaka abun ka a zuci misali da ma wurji kake ko kaza kake yi misali azkaru sabai din ka kato kana yi a hanya sai ka tsara sabon ka ba wanda ya hana ka ko kuma a juma'a ce kana so ka ci gaba da yi wa Annabi sallallahu ba hana ka ba ka ci gaba da yin kayan ka amma kar ka dauka dan yin wannan ana yin haka to shine malamin da me yasa wala gairi zalika ko nan haka wala hikmatu fi zahira hikma akan haka a fili ne wa hiya annahu akkalu bi hadin domin hakan zai ba wa kokolwar ka zuwa shine hadin kokolwar ka zai da fi tunani da zuciyar ka me da wa ajma'u li zikri sai ta wuta karama tunanin ka kuma fi ma ya ta'allaqu bil janaza dangane da abin da yake da alaka da gawa kuma haka ne me ake so mu kawo ni yayin da za a kai gawa so ake lokacin da aka dauko wani ana tafiya da shi karka jin cewa wannan bawan Allah ba da dajiya ko shekaran jiya muna tare wata kila ba jiya mun gaisa amma shi yanzu ba nan da ya gari sannan a hanyar nan ka rika tunanin cewa shi kenan yanzu ba ba za mu kuma haduwa da shi ba sai dai labari a ce mara da yiwuwa dan abu na farko da yake ba da tafiya a kan mutum shine suna an fadan shi dai ga ana su liko gawan la haula wala quwwata illa billah ina ga wata ne duk wannan kalmomin ba su ake faɗa gaba ɗaya sunan da ya fara tafiya tun da garar da mutum ya mutu ina gawar da ne liko min gawar an sallaci gawar shi kenan saboda haka sannan kuma ka tuno cewa wannan bawan Allah fa yau ya gamu da malakul mulki ni kuma ban san shi ba ko zai gamu da ya gamu da malakul mulki sannan yanzu da mun binne shi shi kenan zai hadu da munkarin wani ki sannan zai shiga wani daki da ni ban san shi ba duk wannan tunanin da ba ake bukata sannan idan aka rufe shi shi kenan shi kenan babu mu babu shi daga shi sai aikin sa wannan tunanin ake so duk ran da aka dauko gawa za a kai a rika wannan tunanin amma mutum da wuce suke yi karka aula ka gani mutanen da za su gurin gawa ka aula ka gani alaikum assalam shine wannan je lokacin da ai ba je gabar ba ana saka shi a kawari ne wannan ake bukata ko me kake yi dai madoyin da ne kai to yi mana addu'a Allahumma qil lahu warhamhu وعافه وعف عنه وثبته عند سؤال المكرم والحكيم ko kai sai mai da wannan Allahumma thabbitu inda su'al mukarim wani ke ka dau mun jira ka ci kamar doyi Allah ka tabbatar da shi yayin tambayar munkarin wani ke kai sai wa Allah bajiya domin kai mai gabara ne mai jinkai ni ka gani kai sai wa Allah kira cewa Allah ka taimake shi shi ne zoyayya shine zuriya to saboda haka wannan shine abin da wato ake bukata kaga yayin da za a tafi kai gawa ko da yaushe ka rika kokari kana tuno waɗannan abubuwa Allah zai taimake ka kaga kana sabbaka abubuwa a aikace to shine ma da yake ga mana anan bara ku ji me yake wa huwa al-matlub fi hadha al-hal wannan abin da muka faɗa shi ake nema a wannan halin fa hadha huwa al-haqq wannan shine gaskiya wala tattara bi kasratin man yukhalifu wani mutum kada ka ruku da yawan wanda suka saba wannan ka ga duk unguwar haka ake ba ruwan ka ruku kai kai abin da sunna ta ce shine wala tantarba kar ka rudu sai ai iyaye kagira nan kagira iyaye da kakanni haka muka taso a'a ba Allah yi kokari kai daidai Imam Nawawi yake koro mana wannan ba kar ka rudu da yawan baki ba ruwan ka rudu sannan bakari kala Abu Ali al-Qudayl bin Iyad babban malami Abu Ali Qudayl bin Iyad radiyallahu anhu ma ma'ana ya faɗa abin da ya faɗi wata magana daga cikin ma'anar abin da ya faɗa shine ilzam turuqal huda kala zamta hanyar shiriya wala yaduruka illa tasalikin kada karancin wanda suka bi hanyar ya cutar da kai ba ruwanka duk karancin su rabin yawan su mutukar akan daidai suke ka yi daidai kawai ba ruwanka da cewa ai duk gaba ɗaya ko wanda aka ɗauko ga wannan su ɗari biyar mutum ɗari hudu da tasa'in daidai mu goma ne kawai ba kaza ba in dai daidai kake yi daidai ba ruwanka da yawan wa iyyaka wa turuqa dalala fudail bin iyad bin na ne ka da wurin hanyar bata wala tasara bi kasratil halikin kada ka rudu da yawan masu waɗanda suka halaka wanda suke akan hanyar halaka wa kadar rubuina fi sunan al-bayhaqi mala yake mun rawaito ko an rawaito mana a sunan al-bayhaqi ma yastabi ma qultu abin da yake hukunta abin da na faɗa yujiru ila qawli kayf bin ubbad shine magana da muka wuce a baya yana nuni akan magana kayf bin ubbad cewa wa amma ma ya ta'alu jahala min al-qira'a ko da yake gatanan abin da jahilai suke yi na karatu kun ji dai shi zai mutu yin jahilai ba kalmar mai tsauri ya ɗaya goyi abin da jahilai suke na tilawa ko masu karatun ƙur'ani alal jinaza da akan gawa bidi masta a siriya babu nauri ɗan garin ne ɗan can ne yace abin da suke yi a can yake ko sai wa gaida da wani limarka ɗin siriya da wani garin da ba nan ba minar kira'ati na karatu duk jam'iyyar suna jan wannan madda tangimi a masar aka je karanta asabul musalli za ka gayyato azaran ma ake a ba shi kuɗi kawai ya rika tangimi yana kwanciya yana tashi ana yi mandiki yadda ka san ɗan ƙoroto haka za a zuwa da kan iya yadda yake da murya da waye haka zai samu kuɗi yana yi da wannan muryar ta ban tausayi ana kuka alaji manyan alhazai sun zo ana zuba ba kuɗi ana kuka shi kuma yana ta tarawa a alaran ma ya ga daloli a zai da tilawa ta kare haka zai ta lankwashewa yana ta kaiwa ya kuri shi ne bi sauke da wai karatu da kalami an mawa ga aiki da ɗauke zance daga ma'anarsa kwata-kwata ya zo da tsaba tangini yana da kadi kafaran ladina qalu la kadi kafaran ladina qalu inna allaha wal kawai ji zo ya kai cewa da kadi kafaran ladina qalu da kadi jami'a allahu qawlan ladina qalu inna allaha faqir sai ya rika yin cewa inda bai kamata a yi wakasi ne kawai ko ya kawo wata ma'anar da muka bayar sa cewa in kira zai zuwa dukkan ladi halaka to duka sai mutum ya dauke wato qur'ani daga ma'anarsa fa haramun bi ijma'il ulama malamai suke wannan haramun ne da haduwar malamai gaba daya wa qad awdahtu qubahu malai yace nayi bayanin munin sa wa gilan la tahrimi da girman haramta wa bin kaman tamakkana min inkari la hawla wala quwwata illa billah da fasikanci ne alfisko shine alkhuruju an da'a wato da fasikancin wanda ya tabbatu wato wanda zai iya zai iya shine at-tamakkul wanda yake da ikon inkarin abu duk wanda zai iya hana barnar yake hana wato ya zama fasiki falam yuzirhu bi hada ba fi kitabi adabil qira'a malaiki malan ya kawo a cikin kitabun da ake kira kitabu adabil qira'a kin wallahi yace wallahu almusta'an Allah ne abun neman taimako Allah muke neman taimako a gurin sa kullu sai nace shiru ila kitabi malam yana nuni ne zuwa ga littafin da ake kira at-tibyan fi adabi hamalati al-qur'an a feji na mutum da shi da cikin da na ina duba da zai na gana yana kusa sai ta koji kaga sai ya kawo a cikin wannan littafin na nawo yace ya kawo gurin ba za ku ji abin da yake sai yace fanzuru saboda ya ba mu ishara ya ce mu je mu duba mu je na duba yace qala aqdal qudati al-mawardi fi kitabi imam al-walid mawardi ya bada al-jabr al-hawi cewa al-qira'atu bil al-hali al-mawdu'a ka sani karatu da wayannan wato alhan waɗannan saututtukan da ake yin su na ɓata qur'ani irin misalin da muka bayar yace in akhrajat lafz alqur'ani an sigatihi idan mutum yayi ya fitar da lafazin alqur'ani daga sigati yake ikra bi ismi rabbikal ladhi khalaqa yace halaka karanta hadda sunan ubangijin da ya aski ba yayi halitta ba to kaga malai idan yayi irin wannan ko kuma bi rikali harakatin fi wasu hiya ko mai tanjiri wannan ya dai a yana gaji babu ita ba kwata-kwata to sai ce sai ma da yace imamun nawawi ya ce to aw ikhraji harakatin aw asara mamdudan aw kasara mamdudan ko ya rage inda ake banda wurin da ake wajiba ko lajiba sai ya cire sai ya biyo ko uku sai ma da yake aw madda maksura ko gurin da ake kasuru sai ya zo ya mata madda aw tabdidi ko jan guri kawai ya daguri ya dade ya fi bihi ba'd al-lafz wanda zai koyi wanda ikhtilafi a karatun ya koyi wani lafazin ko kuma wa yatabi fil ma'ana ko ya takuda ma'anar kamar yadda muka faɗa da karshe ya Allah qawlan ladina qalu sai mutum ya zaya فيه إن الله فقير ونحن أغنياء wannan tarihi ba karami ba kuwa ko ya zo biya da cikin ma'ida da karka faran da zina kalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko inna allaha thalithu thalatha sai zo ce da karka faran da zina kalu sai da inna allaha thalithu kai ma Allah ya tsine ma banda shi ba iya masu cewa thalithu har da kai a to da dan yanzu da sai kake gaya mana cewa inna la zalisu zalata kuma ƙarya ne tabbatar waye to shi sa wanda Allah ne ke to shi ne malai yace to wannan yabduku bihi al-qari wa ya'tamu bihi al-mustami' duk wanda yake biya irin wannan biya zama fasiki ni kuma mai sauraro yana cikin zunubi ya zauna yana sauraron wannan to zunubi yake rubuta masa ya annahu adala bi anna hadhihi al-qawiyya ila al-i'rid ila ila al-i'ridad domin ya cire shi daga tsarin da yake tabbatacce zuwa ga mai karkata kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa Qur'anan Arabiyyan gaira zi'i wajhi a cikin suratul Zuma shi Qur'ani ba Larabi ne ba karkatacce ba to ya karkatar da shi kare yake wa illam yukhrijuhu al-lahnu an lafzihi idan abubuwan da yake faɗa bai fitar da shi daga lafazinsa ba kurakuran da yake fitar da shi wa qira'ati ala tafsirihi kana mubahan لأنه زاد على الحاله في تحجيمه هذا كلام أقبل سوء وهذا الاسم الأول من القراءة بالألحان المحرم يأتي مصيبة أبتلي بها بعض الجهلة wannan kashin da muka faɗa na karatu da waɗannan saututtukan da aka haramta ya ce musiba ce da aka jarrabu wasu daga cikin jahilai shine wato addagalin gashama waɗanda suke wato waɗanda suke jahilai ne waɗanda suke cikin duhu manya-manyan jahilai da suke cikin duhu a zalimai da suka zalunci kan allazi ne fa'una ala jana'i su ne wanda za ka sun zo suna karanta wa gawa karatu an gayyato wa ba'dul mahafili ko wasu guraren bukukuwa za a gaide shi gurin biki zai je na zuba tilawa wa hadi bid'atun muharramatun zahiratun ya'tabu kullu mustami'in laha malam yace wannan ba bid'a ce muharrama a fili take kuma duk wanda wato yake aiwatar da ita yake sauraron da shi kansa zunubi yake rubuta ba Imam al-Marwazi Mawazi yace wa yatan kullu qadirin ala izalatiha duk wanda yake da ikon kauda wannan din yake ya kawar shi ma ya yi laifi zunubi za a rubuta ba aw ala nahyi anha ko kuma zai iya hanawa idza lam yaf'al zalika idan bai haka ba faƙad ba zarfi biha ba'du qudrati yake na yi iya kokari na wajen kayin bayani akan wannan wa arju min fadlillahi alkarim an yuwaffiqa li bidalatiha man huwa ahlu lidalik yace ina fatan daga falalar ubangiji mai karamci ya za ya dadar da waɗanda za su iya kawar da waɗannan barnar su kawar da ita kun ji maganar malam a cikin atibiyan ya dade hamalatul qur'an littafi ne da ɗalibin in dai kana karanta alkur'ani ɗalibin jirgi musamman masu alaƙa da ƙur'ani sosai da ba ta cewa kare shi a laibura saboda ladabi ne ka koya ma yadda magabata suka yi mu'amala da ƙur'ani wallahi za ka sha mamaki abubuwa kala kala da za ka ga mutum zai samu nutsuwa sosai a ciki to shine ma da ya gaya mana a nan yake mana to lokacin da ya tafi to sai ya ce fanzur ka duba wannan fara mu ce gaban ka ku tsaya wannan ne gurin tsaya arba'in da tara ko to ne kamata mu tsaya saboda ya shiga al'awwal asani ko awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan mutum ko ya Allah ya mutum sarki ya yi mana sati mai zuwa shine za mu biya alwaji izikir sunna wal kitabi hadis ana roƙon ubangiji da suna yin tattabawa da tsohon da madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatun sana da kai waɗanda suka yi mana wasiya da alloli Allah wa sauƙin sarki ya wato biya wa sauƙaƙe suna alkhairi waɗanda za su yi promotion a guraren aikin su da jarrabawa Allah ya agaza mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya ko a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙon ubangiji da suna ya biya wa wani tsohon sama ɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu jikon mata Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu jikon guje mata magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jaddada da rahama a kaburburan da ta mu zabu Allah ya sa mu fita da kyau da imani Allah mu lokacin sarki ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi da san mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ya kowa gidi da sunayen sa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai alaji da yake neman adoyin yan uwa cewa akwai yayansa kusan guda hudu duk sun gama karatu suna neman aiki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya adala mu Allah ya ba su mafita cikin sauki muna roƙon wabiri da sunan sa kyawawa da tsoron sa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya shiga al'amuran Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa la tu'mina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتوعظك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفقنا بالدعاء اللهم انت عالم بهوائدنا فقضيها برحمتك يا هادي يا سلام اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا هادي يا سلام اللهم اجنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رندا مكجي يوا مالك فاضل التعزيه بايعنا وانت وتبعني